ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله a kamar da muka saba insha Allah za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sahih bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajere da sare la'adis jami'i sahih a satin da ya gabata Allah bai kadara mun yi karatu ba wancan sati mun karanta babin da yake magana akan falalar sallar la'asar yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki da izininsa za mu tashi sabon babi shine babin da yake magana akan babu waqtil magribi babin da yake magana akan lokacin da zai kamata a yi sallar mangariba waqtil magribi ko waqtil magribi babin da lokacin da ya cancanta a ce an yi sallar mangariba a cikinsa hadisi na farko an karbo daga rafi bin khadijin radiyallahu anhu qal kunna nusalli al-maghriba ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fayasrifu ahaduna wa innahu la yabsiru mawaqi'a nabli jabir rafi bin khadij Allah da shi ce muna sallah kunna nusalli mun kasance muna yin sallah ma'ana alal istimrari kenan ba ɗaya ba ba biyu ba uku kun kasance muna yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa fa yansarifu ahaduna in an idar da sallah ɗayan mu ya fice daga cikin masallaci ya fita wajen masallaci ya kama hanya zai tafi ya sa kibiyarsa a cikin kwalinsa ya harba wa innahu la yubsiru mawaqi anabli zai ga inda za ta fadi in ya harba kifiyarsa ya sami jeji in ya fillata ta gama gudunta ta fadi ai za ta tada kura a gurin to zai hangi kurar kenan wani lokaci ake sallar magariba da zarar rana ta fadi ba sai duhu ya shiga ba za rana za ta fadi za su yi sallah sallah irin ta annabi sallar suna ba irin ta mun ta ba sai idan da sallar masu gaggawan fita a masallaci sur'anin nas su fice a masallaci har wani harba kifiya misali a ce za ta faɗi daga nan zuwa zuwa ina za mu ce daga nan zuwa tsohuwar kasuwa ko to ko ma karfin sa ce bai kai karfin kawo karshe daga nan zuwa gindin beni za ta faɗi amma lokacin da ta faɗi din zai ga kurar da za ta tashi a gurin kaga yana nuna cewa suna yin sallah da wurwuri ba sai duhu ya ya shiga ba kenan ana hadisi abin da ke nuna mana kenan wallahu a'lam حديث نبي جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي yana yin sallan azhar wato kenan lokacin garje rana da zarar rana ta raba duniya biyu sha biyu ta cika idan ta goce ta yamma ko inuwa kuma za ta yi gabas to da wannan zafin rana suke sallan azhar wal asra lallan la'asar kuma suna yin ta wa shamsu nakiyatun bayda ko nakiyatun a lokacin rana tana nan wato kyan da kaifinta ba ta yi la'asar ba wal magriba suna yin sallar magariba kuma idza wajabat idan ta fadi ita wa kenan rana da zarar rana ta fadi idza wajabat idza alfujaiya ai da zarar ranan ta fadi kenan ko yawwa saboda haka kar kenan da wuri suke yi ba su barin sai duhu yayi tsanani a nan rana ta fadi kawai shi an tabbatar rana ta fadi shi kenan lokacin magariba ya shiga to sai su yi sallar mangariba a lokacin wal isha a hayanan wa a hayanan ita kuma sallar isha lokaci lokaci wani lokaci ya yi ta da wuri wani lokaci ya jinkirta wani lokaci ya yi ta da wuri wani lokaci ya jinkirta idza ra'ahum ijtama'u in ya ga masallaci ya cika da wuri ajjala sai ya gaggauta sallar isha mutane sun taru da wuri a shikenan sai a zo yi sallar dama dan mutane ne ake sallar ko kuma sun taru wa idza ra'ahum abda'u amma idan ya ga sun yi jinkiri sun yi saibi ba su zo ba a kara sai ya jinkita lagos masallaci bai mutane kaza a cikin bai mutane kaza a cikin masallacin wato a dan jira ma'ai za su taru a dan jira ma'ai za su taru sadaka lokacin da yake yin ta kenan kenan baya da tsayayyen lokaci akan yin sallan isha shi ra'ayinsa ya fi son ta yi zurfi su kuma mutane in sun zo da wuri ba zai hana su abin nan ba sai a yi sallah ɗin kawai shi kenan wasu buha ita kuma sallan asuba kanu aukana annabi sallallahu alaihi wasallam ya salliha bi galisin sun kasance suna yin sallan da jijjifi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar da jijjifi kenan yana yin sallar da dan dufu dufu da zaran alfijir ya keto in duk shirɗinsa suka cika kawai shi kenan sai a yi sallah ba sai an bari gari ya yi sha kowa yana kallon ko ina ba mun gane wannan mahallin shayi shine ana yin sallar mangariba ya za waje bati shamsu duk lokacin da rana ta fadi ba sai an jira gari ya yi duhu ba babu man kariha ayyuka lil maghribi al isha'u babin da yake magana akan hukuncin wanda ransa baya son a ce masallar mangariba isha man kariha an yuqal lil maghribi al isha'u wanda ransa baya son a ce masa sallar mangariba a ce mata isha ya yi daidai ko bai daidai ba sallar mangariba sai a ce mata isha ce ya yi daidai ko bai daidai ba wanda kuma ransa baya so a ce mata isha ce ita ya yi daidai ko bai daidai ba wannan shi ne abin da wannan babu yake so ya karantar da mu kamar kai ce imamul bukari yana nuna cewa kamar akwai karhanci tun daga nan amma karhancin bai kai a ce ya bata sallah ba ko kuma ya bata lamari ba yawwa bai ce babu karahiyati an yi kalil magaribi al'isha bai ce haka ba babin karhancin a ce masallar mangariba isha ba haka yi fadawa sai ce babin hukuncin wanda ransa baya so wanda ya karhanta kenan to in ka karhanta shari'a ne ta karhanta bai fito balabalo ya nuna shari'a ne ta karhanta ba ko yau babin karhancin mutumin da ransa baya so babin hukuncin mutumin da ransa baya so a ce musallar magariba isha ko mutumin da ya karhanta a ce anan ya kawo hadisi daga abdullahi almuzanni ya ce innan nabiya sallallahu alaihi sallam kal lalle tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tagliban na kumul arabu kada ku yadda ku kuskura ku yadda larabawa su fi ƙarfinku alasmi salatu kuma magribi a kan sunan sallar ku mangariban nan kar ku yadda larabawa su fi ƙarfinku a kan wannan ƙala sai yake cewa wata kolul arabu hiyar isha larabawa suna ce mata isha sallar magariba larabawa musamman na kawai za a sallama garba su ce isha za a sallama garba su ce isha ko babu wanda ya hana annabi sa ce in ba karfa su fi karfin ku ba kuna je kuna gani sallar ku mutaman garba nan su mai da sunan ta ya zama sunan sallan isha kar ku yadda haka kamar me yake nufi kenan hmm kamar ransa ba zai so ba ransa baya so haka ne me yasa saboda su laraba suna cewa mangarba isha ta haka wani lokaci za ka kowa cikin hadisan za ka gane cewa al'isha al'akira isha ta ƙarshe isha ta biyu kenan ko kenan akwai al'isha al'ula ita ce sallar mangarba isha al'ula wani isha al'akira har a cikin hadisi za ka ce man sallar isha al'akira ta isha ta ƙarshe kenan akwai isha ta farko haka ne yauwa saboda wani lokaci suna kiranta da suna wato kenan al'atma al'atma ita ishar kenan in sun ce wa mangariba isha waccan kuma ta ishar sun ce mata al'atma abinda za su ke ce mata atma idan mutum ya je ya gama kiwace kiwacensa na rakuma in ya dawo gidan rana ta ta faɗi yana isowa gidan rana tana faɗuwa ya yi wankansa ya ci abincinsa ya ɗan huta sai a ji a tatsi rakuma sai a tatsi nono a wannan lokacin haka suke al'adarsu to wannan lokacin tatsan ana kiransa al'atima kuma shine best time da ya kamata a yi sallar isha za ka sai kira sai salatul atimati salatul atimati ka dole da tafi kyau za ka sanar cewa salatul atimati to in za su kira ta atima to wannan kuma al'isha isha kuma daidai lokacin da haske wato kenan na na rana yake kokarin banjewa gaba daya sadaka sai suka bari sunan wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a a rike ta da sunan wato kinan mangariba ya fi akan a kirata da suna isha wancan kuma a batta ishanta ya fi a kirata da suna atima ko kuma a kirata da suna al'isha al'akira alamun fi kyau sun yi ta maganganu akan wannan da dalilan wasu ce ai ita magrib ana annabi sallallahu alaihi wasallam fi so a kirata da wannan sunan saboda shine daidai lokacin yinta ma'ana ai daga gurubi shamsi ne salatul gurubi shamsi shi ne aka samu maghrib din da haka kamar yadda aka kira zuhur daga zahira garjin rana da zarar rana ta tsakiyar garjin ta aka yi sallah a wani lokacin ta zahira daga rana aka samu zuhur nan kuma lokacin gurubi shamsi aka samu wannan sai aka bar shi sunan a nan kuma a cikin alkur'ani in ka lura da mangariba aka kira ta ko sai lokacin gurubi shamsi aka kira ta saboda haka ya an karkatar da ita da wannan amma su laraba sun mai da isha isha isha ce wala kar ku yadda laraba wannan sun rinjaye ku akan sunan mangariba su mayar ku ita isha yawa amma inda karhancin na haramci ne zai zai ci a daina faɗa kawai amma sai ce a karfa ku kawai ku yasa za ta muku rinjaye fi su karfin ku kuma da sun bi karfin za ka za a kiranta wallahu ta'ala a'lam kun gane wannan la taglibanna kuma al-arabu ko a arabu kai ma ko larabawan kauye kansu rinjaye ku allas mai salatu kuma da magribi a kan sunan sallar ku ta mangariban nan suna ce muku wato kenan isha wato gudun arabu hiyar isha don sau da laraban kawai suna kiranta isha babu fadalar isha babu da yake magana akan falalar sallar isha sallar isha tana da falala ko bata da falala حديثي نفرق أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء من زن الله صلى الله عليه وسلم وترانا ددري أعتم ما معنى أعتم أي كي صلى العشاء لوكتن أتمة لوكتن تاتسن راقمة tatsannin raƙuma kira ma'ana bai yi sallar isha ba har sai lokacin atima shine lokacin tatsan nonon raƙuma ko a wani lokacin wa zalika ƙabla mai an yafi islam wannan kuma tun lokacin musulunci din kansa bai watsu sosai a cikin duniya ba ta haka falam ya kuruci annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito a yi sallar isha ba hatta kala umaru har sai da sayidina umar allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi yake cewa naman nisa'u wasu biyan mata da yara kankana sun fara bacci ya rasulla a zo mai sallar isha kun ga kenan ya kai ta asalin atima din kenan shine ma'ana a taman nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta har lokacin tatsan tatsan nonon raguma sayyidina umar sai ya ce ya ce ya rasulullahi mata da yara kanana sun fara bacci a masallaci kenan wannan bai ke nunawa a lokacin mata suna zuwa masallaci ko yara ƙanana suna zuwa masallaci sannan ko abin da ke nuni shine cewa al'ummar tana yin haƙurin jiran liman sun zanna sun zanna sun zanna sun zanna sun zanna suna jira har yara ƙanana da mata suka fara bacci fa kharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito za a yi isha din fa qala li ahli masjidi bayan an yi sallah an idar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi adiresin mutanen masallacin gaba daya wannan lokacin sai ya ce musu ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghayrukum duk duniyan nan duk faɗin duniyar nan gaba ɗayanta in ba ku ba babu wanda yake zama ya saurari wannan sallar ya zaman jiran yin wannan sallar me yake nufi da wannan iya a wannan lokacin ba kun jira isha ba duk duniya ba wanda ya jira sallar isha sai ku yi babu duk duniya su kadai ne kaman credit yake ba su ko ba ka ba ana kiransa al'aulawiya ko al'aulawiya ko al'awaliya awaliya ko yawa ya zama su ne farko kenan mutanen da suka zanna suka jira sallar isha kamar ya musu bishara yawa la'alla lokacin da suke jira nan wani ya damu amma da wannan kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musu wannan bakin cikin ya kimsa musu kuma alheri a cikin zuciyarsu bala da duniyar nan ba wanda ya jira sallar nan sai ku don haka ku ne kuke da kadan musulikin kenan ko yawa Allah madaukakin sarki ya ba ku wato kenan priority na baka na na farko ko yawa wai sai sa ce walakin menene baka menene walakin walakin walakin al-fadl lil mutakaddimin ko yauwa walau annan mabukaha ba kai ta sababatan inda a lokacin da ta yi kuka nema na yi kuka aida na ɗan yaye wani bikin cike ce walakin bakar kabli amma sai da ta yi kuka nema sai na zo naga ashe ana yin kuka inda ma ta samu nema bari ne kuka fa hayyaje ne bukan bukaha kukan nata sai sa nema na yi kuka فقلت الفضل للمتقدمين الفضل للمتقدمين داكا سنة دو wanda ya sallar isha a yau suna da wato kenan azbukiya a kansa kamar wani daraja ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su yawwa kuma zai yana nuna mana kamar lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam din ransa ta fi so a yi sallar ai da labarat ne yake fitowa su ko da yake in ajiki ne ina albarka ba su fita a masallacin ba ba su je ko ina ba kuma suka ci gaba da jira suka taba da jira har lokacin da sayyidina umar ya complain annabi musa alashari radiyallahu anhu qala kuntu ana wa ashabi alladhina kadimu ma'i fi safinati abu musa al-ash'ari ya kasance yana cewa ni ash'arawa ina ne garin su kan kun san da ba yan madina bane yau sun yi hijira ne ko suka tafi madina don karɓar musulunci sai ce su mun kasance da ni da mutane na alizi na kadimu wanda muka yi hijira muka tafo wanda suka tafo ma'i tare da ni kenan tawagarsa kenan abu musa al'ashari da ya tashi musulunta ya musulunta da tawaga kuma ya ɗebo su ya dawo da su madina mun tafo ma'i fi safinati a cikin wato kenan kwale-kwale ko nuzulan fi baƙi budhan sai zama mu mun zo mun sauka a wani guri da ake kiransa bake butahan sunan guri ne a makka ai a madina sorry kama akwai makabarta da ke bake algarkat su kuma nasu ba bake algarkat ba bake a butahan sunan wani guri ne dan gefen madina haka ko wannabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin madina a wannan lokacin فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم sai ya zama kullum da daddare suna abin da ake kira almunawa ba sai a raba kashi biyu ku yau ku je ku yi sallar isha a madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mu kuma za mu yi sallah a nan gida mu kula da mata mu kula da yara gobe ko sai ku je madina ku yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai mu yi sallah a gida haka suke ana kira su almunawa ba don haka suna karba karba karbin karba karba karba suna yin karba karba a wajen sallar isha ku duba muhimmanci ba mai yiwa mukaddara a ce nan ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai mukaddara sun sauka a bam to tun daga bam din za su zo su yi sallar isha kuma komun jirin da jinkirin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sai sun yi sallar ishan sai su koma gobe kuma wa'in su tafo to haka suke yi amma inda sun gada ba za su iya sallar su a can ko sai inda wani abu mai ne ke very important sai su tafo ko kuma ran juma'a sai su tafo musamman irin zamanin mu na yanzu na kai kowa ma ya masallacin sa kawai ga masallaci ma ga wani masallaci an gina wani ga masallaci ma ga masallaci an gina wani ga wani ma ga wani na anan saboda ba ma son dogon tafiya alhali dogon tafiya zuwa masallaci din ya fi mana alkhairi akan gajeriya fa wafaqana nabi sallallahu alaihi wasallama ana wa ashabi sai zama mun dace da ni da mutane na wanda mu ne yau zamu yi munawa ba sai muka yi muwafakan annabi sallallahu alaihi wasallam walahu ba'du shughli fi ba'di amrihi yana da wani bangaren wani abu ne shigaltar da shi a cikin wasu lamuransa yana treating wani case daban special case mu kuma mun taho taron rannan kaga kenan rannan ba za a yi sallar isha da wuri ba an yi mangariba za ta fi yana solving wasu cases daban mu kuma mun zo a wannan don haka fa'atama bis salati sai jinkirta sallah har ya kai ta lokacin atima mun tuno atima yawwa bai sallah har lokacin atima shine lokacin tatsan abin da kenan dare ya ja dare ya fara salawa kenan hatta in harar lailu har dare ya fara zurfi ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito dare ya fara tsalawa annabi sallallahu alaihi ya fito da gida ya zo ya sami su duk jama'a tana cikin masallaci wazan su da matan su manyan su da yaran su sai ya musu sallah falan ma qada lokacin da aka falan ma qada salatahu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallarsa kala sai ya ce masa sai ya ce liman hadarahu ga duk wanda suka halarci wannan sallah din ala rislukum kowa ya tsaya inda yake an yi da sallah ko dama an yi sallar an jata an kai da misali kawai a cikin karfe goma ko kuma ma da dan wasu mintuttuka mu kaddara ana idan da sallah kan kowa ba gaggawa ke tafiya bisa ba sai ce musu ala rislukum ai ma'ana ku tsaya cak inda kuke kowa kare mu sai kowa ya tsaya a inda an idar da sallah to ka zauna a inda kake kenan yanzu za a sake sabon abin nan to suka zauna sai ce musu abshiru ina muku albishir albishir ne ke muku suka ce yau kuma akan me yace inna min ni'matillahi alaikum lalle daga cikin ni'imar Allah da Allah madaukakin sarki ya muku annahu laysa ahadun minan nasi babu wani mutum a cikin mutane duk duniyan nan yusalli hadhihi sa'ata wanda yake yin sallah a wannan daidai lokacin gairar kun ba ku ba daidai lokacin da muke wannan time da muke sallah duk duniyan nan ba mai sallah in ba ku ba saboda haka yanzu mala'ikun Allah da suke yawo a duniya suna neman gurin da ake irin wannan abubuwan duka nan za su tafi saboda kowa ne ta kaiwa rapport ɗinsa sunan ku zai kai wannan ma ya kai sunan ku wannan ma ya kai wannan tawaga ta mala'iku ta kai sunan ku wannan tawaga kaga wannan ba karamin wato kina abin abin alfahari bane kawkala ko kuma yace musu ma salla hadhihi sa'ata babu mutumin da yayi sallah a cikin wannan lokacin da kuke sallah a hadun ko mutum daya a fadin duk duniyar nan gairukum in ba ku ba saboda kun samu wani credit babba wato kenan a wannan gurin don haka ma nake muku albishir akan wannan la dare ayyul mutakallimin ayyul kalimataini qala mai riwaya da ya karbo a gurin sahabi ya manta wani kalma ce sahabin ya yi amfani da ita mun gane a cikin wayannan kalmomi guda biyu mun gane laisa ahadu minan nasi yusalli hadhihi sa'ata gairakum ko kuma ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum wanne ne daya shakkar rawi ko yawa amma shakka in akan sahabbai ne ba ta cutarwa sannan kuma in ka lura nazarin duka ma'anan su ɗaya ne kalmomin ba wani canji duk abin da yake nufi ku kadai ne kuka sallah a wannan lokacin yanzu don haka ku ku kadai ne mutane na gaba gaba a wurin Allah madaukakin sarki a wannan lokacin qala abu musa abu musa al-ashari yake cewa faraja ana farha sai muka koma gida kuma da farin ciki musa da tsananin farin ciki ke nan ma'ana farha da tsananin farin ciki bi ma sanya ina mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda muka ji daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam munawa ba ta yi ko ba ta yi ba munawa ba ta yi munawa ba ta yi still har yanzu wannan hadisin yana karanta da mu jinkirin sallar isha ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta me yiwa da labar ta jinkirta ta ko tunda aya gida yake bai fito ba sai wannan lokacin illa ya ka a wannan ruwaya ba anon cewa sayyidina umar ya je ya complain kusan da wannan ruwayan da wacce ruwayan kusan duk abu ɗaya take magana illa iyaka wannan wujhatul ta'bir na wannan daban na wannan wato kinan daban mun gane wani duk amma hikaya ɗaya ne almost ake ba da hikayanta yanzu wani abu ya faru a nan masallacin ai domin ji mun gani muka tafi kowa da yadda zai bayar wa labara wadda kes wato kiran guda ɗaya ne mai yawa kalmar wannan ta sha banban da nan a madun ma'anan zai akan wato kiran abu guda ɗaya ne babin nomi kabilar isha'i liman guli ba babin da yake magana akan hukuncin bacci kafin a yi sallar isha amma ga wanda baccin ya yi rinjaye a kansa liman guli ba ga wanda aka yi rinjaye a kansa ai mana liman galaba hunnau ko to mallam yuglafa wanda bacci bai ca karfinsa ba ya yi bacci yana da hujjar ya bacci kafin sallar isha yawwa idan wani lokaci kamar rashin lafiya malaria ko wani abu kamar cin wannan yakan samu lokaci sai ka ji lokaci ɗin bacci ya tsoya ci karfinka in irin wani case ne kaga is a special case amma haka kawai on plain ground an yi sallar magarawa isha ka je ka kwanta kai bacci kaga in da irin namu society din na to ishar ma ba ka same ta ba saboda tsakanin magarawa da ishar mu ba ma daukar wani lokaci mai tsanani hadisin farko an karbo daga nana aisha radiyallahu anha take cewa a tama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isha'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba jinkirta sallar isha har ya kai ta lokacin atma wanadahu umaru sai sayyidina umar sai ya kira shi kar ta kaddama wannan hadisi ya riga gabata ko mun karanta shi dai kira shi me ce masa yace yawa yace masa yara mata yara sun fara bacci mata sun fara bacci ko ba a yi sallar isha ba a lokacin kuma suna cikin masallaci kaga yaron da yake cikin masallaci yake jiran liman ya bacci kai bacci rinjayen sa yayi haka mama ce da take cikin masallaci ta yi bacci kaga rinjayen ta idan da ta zo tana jiran sallah ne kuma liman bai fito ba har ta fara bacci wannan akwai lafiya kansu kaman abin din hedin din yana nuna cewa kaman babu laifi wato kenan akan su saboda abin ya karbi su ba fi yadda ziyaratun amma a wannan riwayan wancan riwayan da muka karanta ga ya gabata amma a wannan riwayan din akwai kari yake cewa qalat ita na na Aisha sai ta ce cewa wa kanu yusalluna fi ma baina an yagiba shafaqu ila thuluthil layli al-awwal sun kasance suna yin sallah da zarar lokacin ya shafaki ya bace har ya zuwa wato kenan sulusul laili al'awwal one over three na dare na farko nga ne yawwa wai anan kamar tana ba da range din da suke yin sallan isha na muktarin sallan isha daga bacewar shafaki shine kamar wani lokaci kenan magadawa awa ɗaya bayan sallan magariba ko awa ɗaya bayan sallar magariba sai a yi isha shafaki ya shiga ko? in an yi sallar magariba da minti talatin ko? shafaki zai iya buya? to to mu kadara daga wani lokacin zuwa sulisin dare na farko amma sulisin daren kirgensa ba daga lokacin shafaki yake farawa ba inda aka ce sulisin dare dare na farawa daga yau lokaci daga faduwa rana ya kare yaushe alfijir ko huduwa rana ya to bukadara alfijir awa nawa kenan to da mun yi sallama ai daga mutum mutum zai magana ne a cewa awa nawa kenan daga mangariba zuwa biyar sai awa nawa goma sha daya ok divide it by 3 da zuwa shida ne awa sha biyu ne ya divide it by 3 zai baka nawa divide it by 3 divide by 3 11 divide by 3 yeah? awa uku abin da tuka yawwa 3. to makadara 3.8 kaga awa uku da minti 20 kenan 40 kenan tara da rabi ko rafili zai kai tara da rabi suna yin sallar isha daga fitowar shafaki rafili zuwa karfe tara da rabi a wannan lokacin wannan ruwaya tana na aisha take ne so da kuma lokaci ba za a sallar isha ba sai tara da rabi haka ne ko a nan garin suwa suka fi dacewa da wannan wani masallaci ne suka fi dacewa da shi da sai mun yi sallan isha a gwarmu mun ce abinci mun tafiya wa mu je mu samu masallacin kawai gidan su man salihu ba a kira ba kun kun yi lozan wani sunar yanzu ok wa fi riwayatin an ibn abbas radiyallahu anhu qala فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى الآن إلي إليه الآن يقطر رأسه ماءً na na aisha Allah ya dada ita sai take cewa a daidai wannan lokacin mukaddara tara da minti arba'in ko tara da minti arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita zai tafi sallar isha ta ce yanzu nan da nake muku magana nan kamar ina ganin sa da ido na ko sai ka anni anduru ilaihi al'ana yanzu nan da nake muku magana nan kamar ina kallon sa ya fita ya qurra asuhu ba kansa yana diga da ruwa wadi an ya dahu ala ra'asi ya ɗora hannunsa a kansa kidan ya fito daga wanka ne haka ne kansa a jike yana ruwa yana diga maza maza ya fito yin hanyar masallaci ya ɗora hannunsa a kansa faƙala sai yake cewa laula an ashukka ala ummati ba don karna takura wa al'ummata ba la'amartuhum an yi salluha hakaza wallahi da na ba da umarnin ce kawai al'umma ta haka za su na gain sallah kar a yi sallar isha sai yaushe sai tara da minti arba'in sai tara da minti arba'in to ba na son takura musu in haka zan iya takurawa za ka sai bar shi plan so da haka kamar me yake kamar yana kwadaitarwa ne masu haƙuri masu kokari su daure su rika kai ta wani lokacin amma wanda ba su da hakuri ba za su iya kai ta akan wani lokacin ba bai takura musu ba dole ana shuka ummati saboda ne addinu yusr ko yawwa wa kullu ma shakka fa anhu yufa duk abin da zama zai takura abin wai kaida usuliya ta cike cewa al al usru yajlibu al yusra haka ne yawwa al mushaqqatu tajlibu al yusra haka ne al mushaqqatu tajlibu al taisir yawa almushakatu tajlibu taisir duk lokacin da kunci ya zo to wannan kunci shi yake jawo kuma sauki in kunci ya zo ka'ida ne a sassauta sai dai in ba addini musulunci bane yau ba zai tafiya da takurawa da takurawa da takurawa a duk inda kunci ya zo sai ka ga wato kenan sauki wato kenan ya zo shi musa aka ce a hada sallah za da la'asar ka shiga mota ka yi tafiya ka yi menene lokacin musamman lokacin tafiyar daɗin nan da kaba sai saboda kunshi ne sai aka ce to sallar da kanta a rage ta a rage raka abi wa haka ibn abbasin abdullahi dan abbas yake ba da hikaya yake cewa wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu ala rasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ya fito sai ya dora hannunsa a kansa kala yake cewa fabaddada asabi'ahu haka ne ko shay'an min tabdidi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dora hannunsa a kansa sai ya ware yan yatsunsa haka wani irin wato kenan barbazawa kenan haka ko Allahumma qtulhum bidadan ai muna addu'a kafirai mu ce Allahumma qtulhum bidadan ma ma'ana bidadan ai wahidan ba'ada wahidin wahidan tilu aka wannan daban wannan ta safa waƙiyar daban wancan daban wancan wata Allah ka yi ma kafirai irin wannan kisan kowa inda yake kawai a shaƙe shi Allah ka masa musibin da za ta kashe shi yana Allah maktulun bi da da to yanzu annabi sallallahu alaihi ya sa hannunsa haka haka amma ya warware wato kenan yan yatsunsa asabiya hugo yawa muna yana muke ne yawa bidadan sun mamaza ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس sai ya sanya ina ne adraful asabi wannan su ne asabi adraf din su fa nan ko karshen ya sai za ina ne karnu akan mutum nan da nan sai sa hannun sa haka kenan ko nan ne karnu ya tso kusa da nan ɗansa haka haka ne yauwa alamu ne ne ƙalar ra'asi sun ma don mahuma sannan sai ya haɗa su da ya yi haka sai ya haɗa hannun hanka mun gane yatsun da awari suke sun ma don mahuma sannan sai dunkule su ma'ana ya haɗa su ɗaya a jikin ɗaya a jikin ɗaya ya murru haka zalika alar ra'asi sai jawo su haka shi mai ruwayan yana kwatanta kamar haka ya jawo su hatta masad ibhamuhu darfal uzni har sai da manyan yatsunsa suka shafi gefen kudu ya yi haka ko in ya haka ya jawo yanzu wannan ibham da wannan ibham ba suna shafin gefen kunnen ba yawwa sai da suka shafi wa kenan darfal uzni bene ina kun da muke nema no ko na tafi wani shafi ne daban shafi na muke 98 wannan da yawon haba shi ta kazalika ko alar ra'asi hatta masad ibahamuhu darfal udhni mimma yali alwajaha inda ya saitin fiska ukun nan gefen kunnan da taba wanda ya saitin fiska ka gaba nan ba kenan nan saitin kiya ne mimma yali alkafa nan kuma yali alwajaha ko da ya jawo su haka hannun sai da suka taba nan din kunnan sa wanda yake saitin wato kenan a fuskar sa ala sudik ya jawo su har zuwa kan kai kai kudu kokin sa kayan sa wa nahiyatil lahi kuma ya saitin gemu ya faro daga nan kenan haka hannayensa haka ko da a warwar suke haɗe su haka ya jawo haka yawo gefen gemunsa kenan nahiyatil lahi ana bayyanta wani karatun yawwa ala sirgi wa nahiyatil lahi ko yawa la yuqassiru ولا يب منن ولا يبطش إلا كذلك بايا تكيتوا baya danka face kamar yadda da ya muku na hakan da haka nan da haka nan da ya jawo haka nan da haka nan haka nan kamar me kenan kamar yana rage ruwan da yake kansa wallahu ta'ala ala sai da ya gama solve problem dinsa ya je wanka yana wanka ya fito ya tafo wato kenan a masallaci mun gana nan kamar hakan nan wani hadisi mai ke nuna mana yana nuna mana halaccin jinkirta sallan isha saboda wani dalili wanda kuma kamar da muka faɗa a baya shi annabi sallallahu alaihi ya fi son sa a wannan lokacin barawa anasun hadal hadis anas bin malik allah da shi ya rawaito wannan hadisi fa qala fihi ka anni anzuru ila wa bidi qatimihi limana ne eh lailata izin yace ina kaman ina kallon hasken zoben sa a wannan daren lailata izin a wannan daren ina kallon hasan wannan nau'in hadisi mai ake kiransa kenan a cikin nau'in hadisai da muka karanta ya kama da musalsal musalsalin kulma ala wasfin ata ko misali amma wallahi an ba anil fata ka ba ka kala da sani ka'ima au ba da an da sani tabassuma kamar ya kama da wannan ko babu wakatil fajiri babin da yake magana kan hukuncin lokacin sallan alfijiri sallan safiya kenan an anas radiyallahu anhu anna zaid bin thabit radiyallahu anhu haddathahu annahum tasahharu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam anas dan malik Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ko cewa zaid bin thabit ya bashi hadisi zaid bin thabit wa zaid bin thabit mawaki zaidu kuma ba hassan bin sabit ba ba hassan bin sabit ba zaid bin sabit ba zaid bin harisa ba to eh zaid bin sabit kun da aka bashi sai sakataren sakataren sakataren sayyidina abubakar ba wajen hada alqur'ani to zaid bin sabit to shine ba anas bin malik hadisi ko oga da oga kira eh shi shi anas dan mutan cikin gida yau ga wani wanda ke kofar gida yana ba shi labari ko anas ga dan cikin gida ne yace menene wasu nasa zaid bin sabit ya bani hadisi da sahu annahum tasaharu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi suhur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila salati sannan sai suka tashi su za su yi sallah an yi suhur ana gama suhur aka tashi za a yi sallah zuwa kenan to shi kenan kultu sai nace masa kam kana bainakuma minti nawa ne a tsakanin suhur din naku da tsakanin tashi a yi sallah din sai ce kadar kamsina au sittina gwargwadon a karanta aya hamsin ko aya sittin ya ani ayatan ya wato kini gwargwadon a karanta aya hamsin ko aya sittin in ka zai dubin da sabita ce ko kunga suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma dai ba dan nesa bane mutumin da zai zo ku sa asuba da suhur din sallan asuba tare da a tashi abin da ai ba dan nesa bane ta dan nesa bane kenan yanzu yana nuna mana wani lokaci ne lokacin yin sallah asuba bayan an yi suhur ko bayan an yi suhur sun yi suhur tare da annabi sallallahu alaihi sallama sai suka tashi suka yi sallah ba a yin sallah abinda hadisi yake kanta da mu ba a yin sallan asuba sai alfijiri ya fito haka ne yawwa kuma lokacin da suka yi wannan suhur din kenan lokacin sallah asuba bai ba har sai da lokacin sallah asuba yayi tukunna sannan sannan suka yi kun gargwadon firar din bai wuce inda za a karanta aya 50 minti nawa ne zai karanta ina alaramomi alarama wala sadi minti nawa ne zai dauka a karanta hadis eh mutum mutum in mu dauka karatun husari aya 50 tabara aya 30 ne inda za a karanta aminti nawa yake karanta tabara minti nawa shida zuwa bakwai kadara bakwai kadara kuma ba talatin ba sittin inda ya bada kofa kaga zai zama minti goma sha hudu kenan so ana so a kame a gama suhur minti goma sha hudu sai a shiga sallah haka ne an sahal bin sa'ad as-sa'idi kenan ko sahal bin sa'ad as-sa'idi qala yake cewa kuntu atasahharu fi ahli thumma yakunu sur'atan sur'atun bi an adraka salatul fajr ma rasul sallallahu alaihi wasallam ni yace a gidana nake yin suhur tare da iyalaina haka ne sun mai kuna ne sur'atun sannan sai zama sai na yi gaggawa tukunna da na riski sallar asuba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi sallah a gidana Allah gidansa yana dan nesa da masallacin a nesa in ya suhur din sa ya gama zai yi gaggawa ya zo shi dan ya riki sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu na nuna nuna mana cewa ba a yin sallah sai bayan alfijiri ya fito suhur kuma an fi so a yi shi dab da za a yi sallah dab da za a yi sallah kuma kan lura yin suhur dab da za a yi sallah ma yana rage abubuwa da yawa in ka yi da cikin dare za ka iya kwantawa zai iya kawo kumburin ciki ko zai iya tada shuga ga mai shuga tun da in ka ci abinci ana son ka exercise yawa shi musulunci sai ya karantar da mu ibada ta jiki ita ce exercise din mu sara ka yi suhur ɗinka ka yi tattake da gari ka zo masallaci sallah ka yi yan nafilfilin ka an yi sallah ka sake komawa kaga at least da ka dan warware jikinka maimakon yanzu da ba komai muke ba bature sai ka mana mu yiwan in ka ci abinci ka tashi kai yawo kai ta yawo kai ta yawo kai ta yawo kai ta maimakon ka tashi kai raka'a shida ko kuma ka ce bari kai ziyara gurin dan wana ka harbi tsuntsu biyu ka je ka kai ziyara kuma ka kasa mana da exercise amma mun yanzu exercise ne zulla ka dora ma kansa da sauka babu salatu ba'da al-fajr hatta tartafi ash-shams babin da yake magana akan hukuncin sallah bayan an yi sallar safiya za a iya yin wata sallah daga wani lokacin har rana ta fito an yi sallan asuba liman ya idar kai ma ka idar an gama za a yi wata sallar kuma daga wani lokacin zuwa fudowar rana ko ba za a yi ba kuna hadisi shi zai ba mu ansa hadisi na farko ce daga abdullahi dan abbasin qala shahida indi rijalun haka ne mardiyun haka ne wa ardahum indi umar ya ce mutane guda biyu ko kuma mutane wanda suke yardaddu a gurina ko sun ba da shaida kuma a cikinsu wanda ma ya fi yarduwa ni a guna in ji shi mai riwaya abladan abbasin kenan ko ya ce umar bin lakababi sai na umar shi sun ba da shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ha an salati an salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan ayi sallah ba'da subhi bayan an yi sallar safiya mutane da ya rijalun yace sun yi shaida a gona cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah bayan sallar safiya mun gano nan amma a cikinsu wanda ni na fi yarda da shi kuma umar dan kaddami shine sayyidina umar a cikin da suka wannan shaida hatta ta shirka shamsu har sai rana ta bullo wa ba'da al'asri ya hana kuma ai sallah bayan an yi sallar la'asar hatta ta gruba har sai rana ta fadi gano wannan yau sadaka a bisa wannan kenan banzo in mutum ya sallar safiya sai ya kame ba zai sallah ba har sai rana ta fito ko kuma in yi sallar asar sai ya kame kenan bare yi sallah ba har sai rana ta fari ai ta ta fito an ibn umar radiyallahu anhu qala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam inji abdullahi dan umar yake cewa la taharrau bi salatikum tulu ash-shamsi wala ghurubiha kada ku yi karda don sallar ku a ce ba za ku yi zabura ku ce za ku yi sallah ba ku yi karda don wato kenan bullowar rana ko faduwanta da ita to mana mana shi ne daidai lokacin fudowar rana kar ku yi sallah daidai lokacin faduwanta kar ku yi sallah a wani riwaya ya nuna illa din ya ce masu bautan gunki musamman ita kanta ranar akwai masu bauta mata to in za ta fito sai su su fadi su sujada in za ta fadi ma sai su fadi su sujada su musulunci sai hana kar mu yi sallah a daidai lokacin fudowar rana da daidai lokacin faduwar ta saboda kar mu yi kama da su su suna yin sujada mu muna yin sujada sai a rasa wane ne daya so da ka je shi can sai ta tasu lokacin abin nan وقال ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس fa'akiru salata Allah dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wato kenan a kaskon rana ya fara bullowa to ku dan jinkirsa sallah hatta tartafi har sai ta dago kenan wa idha haba aw gaba hajibu shamsi idan kuma wato kenan wannan kaskon ranan ya bace kuka ga zai bace kenan ya zaga ba ai lokacin da yake bacewa kenan ko shi ne ya gibu kenan fa akhiru salata ku dan jinkirta sallah hatta ta giba har sai ranar ta fadi in ta gama faduwa amma lokacin take faduwa lokacin take bullowa wato kenan kar ku yi sallah dai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa naha an bai'ataini wa an me lifsataini haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan ciniki kala biyu ko ciniki iri biyu da kuma wato kenan sutura iri biyu takaddama na hadisi ya riga ya gabata wa za da fi hadhihi riwaya amma anan ruwayan ya kara cewa wato kenan wa an salataini ya hana sallah ma guda biyu naha an salati ba da fajar hatta tallo a shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah bayan an yi sallan safiya har sai lokacin da rana wato kenan ta dago wa ba da la'asiri ya hana a yi sallah bayan an yi sallar la'asar hatta ta gruba a shamsu sai wato kenan rana ta faɗi ko kaga cikin wayannan hadisan gaba ɗaya babu inda wato kenan sassauci ya zo shi haka ne in an yi sallar magariba ai safiya da sallar la'asar ba a yin sallar nafila har sai wato kinan rana ta fito ko ta fadi wannan shine general formula sai dai akwai abin da ya zo wanda yake wai to every general law akwai exceptions ko to akwai certain exceptions wanda suka zo shi ma kuma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya banu ya banu wani ne abdulmanafi ko kada ku hana daya duk mutumin da ya zo ya yi dawafi a wannan daki na Allah dakin kaba kenan ya ce zai yi sallah bayan ya yi dawafinsa ya gama ya sa yi da fada marwa ya zo zai yi sallah raka biyu ce ku hana shi kaga kenan ko da bayan sallar safiya ne mutum ya yi dawafinsa guda bakwai ya yi sa'ayinsa ya zo shi to ana son ya zo ya wannan sallar raka a biyun nan to ba za a hana wannan ba haka kuma yanzu mutum ya yi sallar la'asar sai ya je ya dawafinsa ya je ya sa'ayinsa sai ya zo zai yi sallah a wannan gurin saboda daga cikin ayyukan haji shine in ka yi dawafi kai safa da marwa to zaka yi nafila to sai ya zama rana ba ta fadi ba amma ya yi sallar la'asar kuma ya dawafi sa guda bakwai ya gama ya yi sa'ayinsa safa da marwa ya gama in ya zo zai yi sallar tafila ba za a hana shi ba kaga wannan isa shi ne ko sannan akwai sallar da ake cewa ta shigar masallaci ta hiyatul masjidi sallan gaida masallaci ko gaida ubangijin masallaci ana son duk lokacin da mutum musulmi to akwai mu yiwa akwai wa'ansu special cases din bayan irin wa'annan din in irin wa'annan special cases sun so su to za a iya yin sallar nafila bayan sallar safiya kafin alfijiri ya fito kafin rana ta fito ko bayan sallar asar kafin rana ta faɗi amma under normal circumstance an fi son idan mutum ya sallar asar kare ya nafila sai rana ta faɗi in ya sallar mangariba a safiya kare ya nafila sai wato kenan rana ta bullo mun bayan jannan babu na lokaci yayi to alhamdulillah na ban ji ba sutura kala biyu alharini da dibaji ai mun karanta sa baya ko da alhari ne da dibaji ko duno ne na alhari ne an hana sa wannan sutura guda biyu libas ne guda biyu lips sutura guda biyu an hana su to alhamdulillah bari mu shiga na biyu